نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ɗan uwan masu tarin albarka barkanmu da dawowa hutun rabin lokaci wanda mun gabatar da karatu abin da ya shafi sanin haruffa insha Allah kuma wanda yake bukata wannan karatu yana iya zo nan gidan radio al'umma kuma za a iya sake saka wannan domin kuji insha Allah wannan kuma darasi ne wanda yake mai fa'ida mai fa'idantar da al'umma Uh, abin da muke so mu je kai tsaye kan shi a karamakan lahu uh, shi ne abin da ya shafi kiran sallah da kuma ikama kiran sallah da kuma ikama uh, abin da larabta ke ce ma al'azan wal ikama a karamakan lahu sai a dan yi mukaddima kafin mu yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ينقوى ما سسورا رمو ta kafar yada labarai ta rediyo al'umma da ke nan birnin kwanni muna muku gaisuwa ta addinin musulunci na saba da yamai ina cewa masu kallon mu da sauraron mu saboda ana gabatar da shirye-shirye a gidajen tv ne yamai kamar bonfere da wato tele tenere da sauran dai wuraren da suke gayyata insha Allah na'am yawa to aka ramaka Allahu abin da ya shafi kiran sallah da kuma iqama wai malami ya ke tema da larabci al'azan na'am al'azan asalin sa suna cewa masdar ne ko ismul masdar an gane ko wato ya an ce masdar ko ismul masdar daga wato azana ne an gane ko azana ya sanar yu'zinu yana sanarwa sai a ce wato izanan an gane ko to amma sai sun kace ana cewa azanan waɗansu kiran sallah ake nufi a shar'ance domin kafin zuwan musulunci babu kiran sallah to kinan sanarwa ta wani abu amma daga baya in an faɗa a yaren musulunci ana nufin sanarwa ta kiran sallah kamar yadda sallah tana nufin addu'a shine kira an gane ko amma da musulunci ya zo sai ya bata wani ma'ana can daban aqwalun makhsusa wa af'alun makhsusa fi awqatin makhsusa mubtada'atun bit takbir muhtatamatun bit taslim waɗansu abubuwa ne da ake aikatawa cikin wani lokaci keɓantacce an gane ko a wuri keɓantacce misali za a fara su da kabbara a ƙari da sallama ina fata ana fahimta ta to shi azanikin nan sanarwa an gari ko an ce sanarwa amma sanarwa ta kiran sallah a shar'anci kenan sannan kuma mutanen mu da dama suna yin kuskure su suna kiran shi azan azan jam'i ne na al'uzun uzun kuma ita ce kunya ko kunnai ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها an gane ko suna da azan kunnuwa ko kunnai to don haka dai azan ake cin shi ba azan ba shi kuma al-iqama yana nufin tsaidawa aqama yuqimu iqamatan tsayar da abu to tsayarwa kala biyu ce akwai abin da akwance muna ganin shi sai a tsaida shi akwai abin da ba ma ganin shi sai a ce an tsaida lokacin shi yayi to ita sallah wato iqama ce ma'anawiyya domin ba mu ganin sallah tana kwance mu zo mu tara ta mu ce ke ke ke ke tashi sai zama to iqama ce ma'anawiyya ina fata an fahimce to aqama shay'a shine ya tsayar da shi wanda kuma an ce iqama ta sallah akwai iqama waccan wadda a tayar da sallah ladan ya tayar da sallah akwai iqamatu sallah wanda ta ta wajaba akan kowa alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah suke tsaye da sallah ma'ana sun santa sun san abin da ke gyara ta yake bata ta gurgudo kuma suna yin ta a cikin lokacin ta a inda Allah subhanahu wa ta'ala kuma yace ayi ta suna zo da suna zowa da haƙoƙin ta na wajibai da waɗanda ba wajibai ba ga ina tuna wani wai bangali ne nan Saudiya ya ga police ya tambaye shi yayi ta tambakaya من الإقامة هذا إقامة وتنتهى إقامة يود كما إقامة أنت شهران yawwa ya azana wadda ake cewa duk da yake iqama kin nan ma kaga mun yi mun manta wajen harufa da muka yi bayani larabawa qafun suna maida shi ghainun galibi to kaga in an ce igama ai iqama ce kaga har da laraba suna da kuskure kaga qala sai ce gala qultu sai ce gultu shin galak ma'ana ma za qala lak Mm.
shin bi ma'ana ayyu shay'in to kaga laraba ma suna da matsala wajen karatu amma ma da wata ran alqur'ani tsafa an bai da ta rai akwai matsala babba ma yanzu an ce ina zana fili lailatul qadr matsala gadar mu muka saukar da alqur'ani daren yaudara tunda alghadru ne matsala ba ma ai kadan ba mallan tunda kafin nawa akwai cikin alqur'ani kenan kuskure nawa za ka yi cikin alqur'ani Lalle da yawa ne yau aka rawa kallahu sai kuma abin da ya shayi shi kiran sallar ne yana da asali a musulunci eh yana da asali a musulunci domin eh, akwai nasoshi da suke nuna wannan na farko dai alqur'ani ya kira kiran sallah a wurare guda biyu wuri na farko a cikin suratul ma'ida wa idza nadaytum ila salati ittakhadhuha huzuwan wa la'iba idan kuka yi kira zuwa ga sallah za su rike ta huzuwan abin izgili an gane ko wa la'iban da abin wasa na biyu kuma ya zo a cikin suratul jumu'a ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a ya ku waɗanda kuka yi imani idan aka yi kira min yawmil jumu'ati daga ranar jumu'a sai ta zamanto min tab'idiyya na'am wani sashe daga cikin yinin juma'a ko ko wasu malamai sun ce fi ake nufi idza nudiya lis salati fi yawmil juma'a a cikin ranar juma'a to kaga wannan ya nuna akwai kiran sallah a cikin musulunci alqur'ani ya yi ishara zuwa gare shi an gane ko to sai dai kuma ba a san yadda ake yin shi ba dole sai an zo cikin nassoshi na hadisai eh, da kuma littattafan fiqh a ga yadda ake yin shi da sharuɗan shi da abin da ya kama da haka kaga wanda yake cewa shi alqur'ani kawai yake bi sai a ce to ya faɗi yadda ake kiran sallah kaga bai san yadda ake kiran sallah ba sai ce a'a ai kiran sallah ko da wani yare ana yin shi sai ka ce kai ku taso ku ku taso lokacin sallah yayi to kaga abin ya zan ya zan hayaniya Allah ya muna mai kyau to amma kuma asalinsa eh, shi kiran sallah an fara shi ne kamar yadda Imam Nawawi ya faɗa a cikin Al-Muhazzab wato eh, Al-Majmu' wanda littafi ne wanda ke sharh Al-Muhazzab wanda babban littafi ne na fiqh al-Shafi'iyya Imam Nawawi kamar da ka sani ba Shafi'i ne eh, shekara ta farko ta musulunci aka fara yin kiran sallah Na'am.
akwai hadisai da dama kuma da suke nuna wannan eh, asalinsa eh, akwai hadisi na eh, Umar ibn Khattab wanda ya zo cikin sahihul Bukhari yake cewa musulmai sun kasance da idan za a yi sallah Na'am.
ya tahayyanun ma'ana suna eh, kirdadin lokacin sallah daga Eh.
alhinu ne ba a san lokaci ba Eh.
to wasu waɗansu daga ciki suka ce na tahid buqan min qaranin nasara muriki buq shine wato kamar abin busa kamar kaho Eh.
waɗansu suka ce a'a na tahid naqusan min naqusin nasara wato buqan min wato min qaranil yahud muriki abin busa kamar kaho irin na yahudawa Eh.
waɗansu daga cikin sahabbai suka ce a muriki naqus min naqusin nasara kamar naqus shine ƙaraurawa Mm.
riwaya kuma ta Anas da ta zo cikin Sahihul Bukhari sai suka ce auru naran kenan ku kunna wuta ko ku hasa wuta sai a gane cewa lokaci yayi Eh, to kaga wannan ma wannan aiki na galibi da daddare ne kamar da zo cikin suratul waqi'a afara'aytumun nara allati turun a antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un kenan shine wato uh, a cinna wuta ko a kunna wuta uh, ko a wato tada wuta to almuhimmu dai sai karshe wani sahabi ya zo ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, Abdullah bin Zaid ya yi mafarki eh, yadda ake yin ana kiran sallah wanda hadisin zamu zo akan shi to da ya zo ya ce ya yi mafarki sai ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya gani sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya je ya garan- ka- ya nuna ma Bilal ko ya karantar da shi fa innahu an minka sautan ya fi ka sauti mai karfi ko ya fi ka sauti mai daɗi wanda kiran sallah ana buƙatar mutum mai sauti mai daɗi mai karfi sai ya je ya kiran sallah duk da yake yanzu muna da o parler ko la speaker ko da la sautin ka bai da karfi za ta Za ta ƙara iya za ta fitarwa ƙara da maka abin nan.
to kenan wannan shi ne asalin sa eh, abin nan a cikin musulunci riwaya ta Imam Tirmidhi ita ce tace qaranan min qaranil yahud da alqaran da albuku duka dai ana nufin abin busa kamar kaho kuma ana kiran shi annaqur fa idza nuqira fi annaqur an gane ko kuma ana kiran shi as-sur wa nufikha fi as-suri fa sa'iqa man fi as-samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah na'am aka rawa kallahu yaushe ne aka fara kiran sallah a musulunci mun faɗi shekara ta farko kamar yadda imamun nawawi ya faɗa eh, daga hijira kenan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hijira daga Makka zuwa Madina shekara ta farko aka eh, fara kiran sallah
aka rawa kallahu kiran sallan nan a musulunci yana da wata falala to falalolin shi suna da yawa Eh, daga ciki idan muka duba akwai hadisi na sayyidina Muawiya eh, yana cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna almu'azzinuna atwalu a'naqan yawm al-qiyamah masu kiran sallah sune suka fi kowa tsawon eh, wuya ranar tashin alkiyama tsawon wuya ba irin ga tsawon wuya ba eh, wanda ake nufin irin nan duniya a'a tsawon wuya irin na lahira ba irin na raƙumi ba ina fata an fahimce Eh.
kenan wannan alama ce wadda take nuna cewa waɗannan mutanen nan mutane ne masu wata alama wadda ta bambanta su da waɗansu mutane Na'am.
wanda bai hana kowa ya samu tashi falala a tashi alkiyama akwai hadisi na Abu Huraira wanda ya zo cikin Sahihul Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa law ya'lamu nas ma fi as-saff al-awwal wan nida wa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi kenan da mutane sun san falalar da ke cikin sahun hafko mutum ya samu sahun farko a cikin sallah Mm.
kuma da sun san eh, falalar da ke cikin kiran sallah to lastahamu alaihi an gane ko walam yajidu illa an yastahimu ai walam yajidu fursatan aw makhrajan ko abin da za a kaddara ba su samu wata hanya ba wadda za ta sa a warware wannan matsala walam yajidu hallan in ka gada ma duk abin da zai zaka kaddarta wanda zai dace da magana Mm.
sai ce lastahamu da sai an yi ƙuri'a amma mu yanzu abin gudu ne ma kiran sallah sai a ce a'a zaka zanka makusun masallaci zaka yi talauci kamar yadda bilal ya yi talauci wai ma'ana in mutum yana kiran sallah talaka ne wai ga ma idan muka kalli mai kiran sallah a Dubai lokacin da aka yi wata musabaka duk wanda ya musharaka ya je sai da ya bashi dola na Amerika 500 mai kiran sallah mai kiran sallah kiran sallah baya da alaka da talauci Mm.
ina fata an fahimce ni aiki ne na Allah to sannan kuma daga cikin abin da ke nuna falala ta kiran sallah shine mai kiran sallah mutum ne wanda ya kira zuwa ga Allah Mm.
ɗaya ne daga cikin masu kira zuwa ga Allah shi ko Allah ya faɗa a cikin suratul fussilat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa man ahsanu qawlan wane ne mafi zance ai babu shi mimman da'a ila Allah daga wanda ya kira zuwa ga Allah shi ko mai kiran sallah shi ma yana daga cikin masu kira zuwa ga Allah Mm.
daga cikin abubuwan da suke nuna eh, falala ta kiran sallah akwai hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda shi ma shi na cikin Sahih al-Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wato inni araka tuhibbul ghanama wal badiya naga kana son dabbobi kiwon dabbobi kenan da kuma son zama cikin badiya ko mu ce cikin daji haka misali ko wurin kiwo sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatik ko wa badiyatika idan ka kasance cikin eh, dabbobinka ko kuma eh, badiya kana cikin daji sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake fa azzin lis sala kai kiran sallah kaga wannan ya nuna ko mutum ɗaya ne a cikin daji ya kamata ya yi kiran sallah kaga yana da falala mai kyau ina fata an fahimce ni fa azzin lis sala warfa ka sautaka linnida'i ka ɗaukakar da sautinka a lokacin da zaka yi kiran sallah kaga ana son mutum ya ɗaukaka sautinsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi illa yace fa innahu la yasma'u mada sauti almu'azzin babu wanda sautin mai kiran sallah zai kai gare shi jinsun eh, wato jinnun aljani wala insun ko dan adam wala shay'un ko wani abu illa shahida lahu yawmal qiyama face sai ya masa shaida ranar tashin alkiyama kaga abu ne mai kyau wanda ma hadisi ya zo cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin ya kai ma mutane hari to ba zai kai musu hari ba sai ya jira in lokacin sallah ya- in ya ji an yi kiran sallah ya san musulmai ne Eh, idan kuma ba musulmai bane ya shiru sai a yi shiru kenan an a gane kasan musulmi da kasar da ba ta musulmai ba yanzu in kana nan kasashen mu kiran sallah ko ne lokaci zaka ji kiran sallah amma in ka je turai da kasashen arna in ba kai anniya ba sai a yi sallah dubu baka ji kiran sallah ko guda ba sai dai a yi kiran sallah can cikin masallaci to kaga wannan alama ce ɗaya ne daga cikin manya-manyan sha'air na addinin al-islami Mm.
wallahu ta'ala a'lam wannan kaɗan daga cikin Kallon abin da Allah, kuma muna son a dan gaya mana yadda ake kiran sallah kai to kafin mu je wannan ƙarshe kamata mu bar shi amma eh, za mu faɗi sigogin shi da suka zo Mm.
kaifiyatul adhan wal iqama akwai maganganu da dama eh, da malamai suka yi akan wannan zan dan tabo daga cikin su saboda muna cikin eh, lokacin da ya kamata a kawo maganganun malamai saboda ɗaliban ilimi su fahimci inda abubuwa suka sama gaba kiran sallah yana da sigogi daban-daban Mm.
shi Anas dan Malik da yi riwaya cikin Sahihul Bukhari yace fa umira Bilal sai aka umarci Bilal waye umarce shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko an yashfa al azan yayi al azan kiran sallah biyu biyu shine ash-shaf an gane ko wa yutira al iqama yayi iqama dai dai dai dai sai abin da yazo cikin nasu ya nuna ba dai za a yi ba Mm.
kamar Allahu akbar Allahu akbar Mm.
kaga biyu akai to eh, idan muka duba kaga wannan ya nuna muna a jumlace za a yi kiran sallah biyu za a yi iqama ɗaiɗai Mm.
amma idan muka duba cikin nasoshi za mu ga shi Allahu akbar Allahu akbar ya zo biyu ne an gane ko waɗansu za su iya yin guda guda saboda i'timadi akan hadisi shi wanga na eh, wato eh, Anas dan Malik Eh, ina fata an fahimce ni na'am, to wannan magana ta farko kenan
na'am.
magana ta biyu wasu sai suna ganin ana yin iqama biyu Na'am.
an gane ko su ma suna da dalilin da suka dogara akan shi akwai hadisi na abdullahi bin zaid al-ansari an gane ko wanda ya zo cikin musannaf na'am na ibnu abi shaiba na'am eh, yake cewa shi eh, abdullahi ibn zaid al-ansari Mm.
wata rana ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya rasulullah ya ce ya kai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ka kenan wato ra'aitu fil manami rajulan naga wani mutum a cikin mafalki an gane ko to wannan mutumin eh, qama kenan eh, ya tsayu to wannan mutumin da ya tsayu mi yake yi ala jizmati wa alaihi burdani akhdarani yana da burdani zamu iya cewa riga da wando an gane ko tunda asalin burda yana iya ɗaukar bargo amma dai riga da wando akhdarani wanda suke kore tsanwaye kenan Mm.
wa al- eh, ala jizmatin ala jizmati ha'itin akan tushe jizma ana nufin tushe kamar ma'ana yazo daidai tushen wannan ha'it muna iya cewa shimgi na'am an gane ko fa'azzana masnan wa aqama masnan sai yayi al'azan kiran sallah bibbiyu wa aqama yayi iqama masnan bibbiyu da wannan ne wadansu suka ce ana yin iqama bibbiyu ana yin kiran sallah bibbiyu wa qa'ada qa'adatan sannan ya zauna sai mai kiran sallah kuma sai ya zauna kiran wannan ma suka ce sunna ce mutum ya ƙara kiran sallah ya zauna saboda wannan hadisi kiran wannan ya nuna muna ana yin bibbiyu ana yin kuma wancan wancan kuma hadisi na Anas ya ce yutiral iqama iqama ɗaya ɗaya za a yi wanda za mu zo bayani kansu to bayan wannan abin da ya kamata mu fahimta akwai sabani idan ka diba cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid da ibn rushd al andalusi ya kawo mazhabobi na kiran sallah Eh, yake cewa idan muka duba wajen imam malik kiran sallah za a yi tarbi'u takbir tarbi'u daga arba'a ne hudu kenan za a yi Allahu akbar Allahu akbar wato eh, tasniyatu takbir afwan za a yi Allahu akbar Allahu akbar biyu za a yi tarbi'u takbir a yi wato tarbi'u lil ashhadataini ashhadu an la ilaha illallah da ashhadu anna muhammadar rasulullah a yi su biyu biyu Mm.
ya ce amma malaman malikiya na bayan imamu malik Na'am.
sun tahi cewa ana yin attarjiya attarji'u daga rajja'a ne shine ya maido abu ina fata an fahimce ni Na'am.
kenan ma'ana zai yi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah a a ɓoye sannan ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah Mm.
a ɓoye Na'am.
sannan sai ya bayyana waɗancan guda biyu ɗin.
Na'am.
to kaga wannan shine abin da su malikiya suka tafi akan shi Na'am.
Allahu akbar biyu eh, ashhadu an la ilaha illallah ayi su bibbiyu kenan su zamanto hudu tarbi'i kenan eh.
kenan sai an yi bibbiyu sannan a dawo a bayyana su na gane amma a wajen eh, riwaya ta mutanen makka wadda imamu shafi'i ya tafi akanta shine za a yi Allahu akbar Allahu akbar hudu Mm.
sannan ashhadu an la ilaha illallah da ashhadu anna muhammadar rasulullah su ma a yi su bibbiyu su zamanto hudu kenan amma kuma tarbi'i kenan kenan za a yi su hudu Mm.
ina fata an fahimce ni na'am to eh, amma su a wajensu ba a kawo cewa ba ba a kawo cewa ba za a ɓoye ko a bayyana kenan a wajensu za a bayyana su na'am ina fata an fahimce ni wannan ɗaya ne daga cikin eh, mazhabobin da aka kawo akwai riwaya ta eh, mutanen kufa ko mazhaba ta mutanen kufa su sun tahi cewa Allahu akbar Allahu akbar innan za a yi su hudu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah za a yi su hudu ina fata an fahimce ni sauran sai a yi su bibbiyu na'am to akwai riwaya ta mutanen Basra wanda kuma su suna ganin za a yi Allahu akbar Allahu akbar a yi hudu sannan kuma da ashhadu an la ilaha illallah da ashhadu anna muhammadur rasulullah a yi su uku uku Mm.
tunda su waɗancan suna ganin hudu hudu za a yi na'am ina fata an fahimci ni kenan su uku uku suka ɗauka to wannan riwaya su ba mu sani ba har yanzu dai iya bincike na ni ban sautar riwaya da ta inganta wadda ta kawo wannan uku uku din amma su waɗancan zaka iske kowane daga cikin su yana da adilla waɗanda za a karɓe su abinda dai zamu ce anan su waɗancan da tsakanin ma- shafi'iyya da kuma eh, malikiya da sauransu waɗanda ba su kawo zancen za a yi shahada uku uku ba dalilansu tunda a aikace suke Mm.
to malamai sun kawo cewa bambancin faɗa da aiki Mm.
kadiba cikin eh, shi muqaddima ta bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid aljam'u bainal af'al domin akwai aljam'u bainal aqwal akwai aljam'u bainal af'al Mm.
a da yadda ake hada maganganu da yadda ake hada ayyuka Yeah.
idan aka samu wannan aiki ya saba wannan aiki kadiba cikin mu- eh, muqaddima ta adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na muhammad al amin shanqiti nan ma ya kawo cewa ayyuka idan su- aka samu sun bambanta to su ba a cewa a aje wannan a dauki wannan saboda yana nuna cewa ana yin wannan ana yin wannan Mm.
amma maganganu su ne idan suka ci karo da juna za a cewa wajen rinjayar da wata magana akan wata magana magana.
ina fata an fahimci ni ko ko adibi wanne ne ya gabata wanne ne na baya sai a yi aiki da magana ta baya domin ita ce za ta shafe waccan ko kuma eh, in ana iya hada su a hada su ko kuma a rinjayar da wani amma su ayyuka ba su da wannan ba su nan eh, ina fata an fahimci haka, haka, haka.
to kaga maganganu ne da malamai suka kawo eh, na kaifiya ta kiran sallah wanda karshe zamu zo in lokaci ya zo mu karanta yadda ake karanta shi wallahu ta'ala a'lam Yawwa, akar maka Allahu kiran sallan nan idan mutum zai yi sallan nafila zai yi kiran sallan.
kiran sallar nafila bai da kiran sallah farilla ce ake zancen a yi ma eh, kiran sallah ina fata an fahimci ne Eh.
domin ita nafila kana iya yin ta a gidanka Mm.
Eh, farilla kuma misali wanga da yake cikin daji aka ce yi kiran sallah ko kuma fari- sallar farilla ana bukatar mutane su su Eh.
to gidanka kuma in ma tare da matarka za ku yi ko da ƴaƴanka ai kana iya tada su Ba sai kiran ba sai sallah.
a yi kiran sallah ba wallahu a'lam Yawwa, akar maka Allahu sai kuma abin nan hukuncin shi kiran sallah.
shi hukuncin kiran sallah waɗansu sun ɗauke shi matsayin sunna mu'akkada waɗansu sun ɗauke shi matsayin wajibi amma abin da ya kamata mu ɗauke shi matsayin wajibi domin sha'ira ce babba da take bayyana bambanta tsakanin ƙasar musulmai da ƙasar kafirai Mm.
ina fata an fahimci ni Haka.
kiran abu ne wanda yake wajibi idan an ka ce an tsaye da kiran sallah ma sai kaga lokacin lokacin sallah suna wuce ma ba a wasan lokacin sallah bane Haka, kwanakin nan da aka yi corona virus ba aka ce babu salloli masallaci kaga matsaloli sun zo Haka.
alhali kuma a'a ya kamata a yi kiran sallan sai dai tunda akwai uzuri a ce ma mutane sallu fi rihalikum ko sallu fi buyutikum Mm.
wanda shi ma za mu zo bayani akan shi insha Allah To ta'ala haka da baka Allahu abin da ya shafi shi kiran sallah wai ana yin shi ne dan a yi sallah ko kuma sai in lokacin sallah yi.
To kiran sallah kala biyu ne. Akwai kiran sallah na sallah asuba, ita tana da kiran sallah biyu.
Mm.
Akwai kiran sallah na juma'a tana da kiran sallah guda biyu.
Mm.
Shi kiran sallah na asuba na farko ba don a yi sallah ba ne. Don saboda mutumin da yake nafila ya gaji ya kwanta ya yi bacci wanda kuma bai samu damar yin nafila ba ko ko ya nafila farkon dare ya tashi.
Eh.
shi kuma kiran sallah na juma'a na farko dan a nuna ma mutane lokacin juma'a yayo kusa eh, kiran sallah na biyu wanda liman zai hutuba a san lokacin hutuba yayi Mm.
to duk da yake shi kiran sallah na biyu na eh, sallar juma'a waɗansu malamai irin su Sheikh Nasiruddin Albani suna ganin lokacin shi na farko na juma'a na farko suna ganin lokacin shi yanzu ya kamata a daina yin shi Eh, to saboda?
saboda suna ganin cewa eh, Sayyidina Usman shine ya fara yin shi a musulunci ana zuwa a kasuwa ne ake yi saboda 'yan kasuwa su san lokacin sallah yayi Na'am.
yanzu kuma da an yi kiran sallah akwai hoparlor loud speaker last speaker tana sawar aji kenan an yi kiran sallah kenan ba a bukata sai an sanar da mutane Haka.
waɗansu kuma malamai sun tafi cewa a'a ana iya ci gaba da shi saboda mutane har yanzu suna da shagaltuwa irin ta wancan lokacin Eh.
kuma shi kuma sai na Usman yana daga cikin alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidi Eh.
sannan suna kafa eh, hujja inda mushkilar take shin illar ta gushe ko bata gushe ba Haka.
sannan kuma shin ana iya tafiya ko da illar ta gushe dan akwai abubuwan da ko da illar su ta gushe a musulunci ana yin su Misali.
lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo umra mushrikai suka yi suna tunanin yana yiwa in ya shigo wannan umra da suka bashi dama ya shigo su kai mushi hari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda ke yazo cikin sahih bukhari da muslim yace irmalu likay yara almushrikina quwwatakum ku yi arramlu idan mutum je tawafi arramlu tawafin umra yana yin uh, uku eh, kewaya uku yana yin sassarfa ko sassaka dan gudu gudu Mm.
hududin kuma zai yi su a a hankali Haka. haka.
to kaga yanzu wannan illa ai ta gushe tunda yanzu makka ta zama to garin musulmai Amin.
ko ba haka ba Eh, asimatul islam ce yanzu da ko asimatul kufur ce Eh.
da tana hedikwata ta kafirci yanzu kuma ta kuma hedikwata ta musulunci Eh.
to kaga kuma yanzu kuma har yanzu ana yin wannan Eh.
a tsawafi na umra Na.
to kaga kenan wannan illar ta gushe amma ana ci gaba da shi sai wadansu malamai suke cewa a'a illar ma bata gushe ba domin mutane suna da shagala yanzu ma a zamanin nan tafi waccan ta wancan lokaci Mm.
wadansu kuma malamai suna cewa a'a ba ma wannan ba a'a ko da ma a kaddarta illar ta gushe to wannan da cikin abubuwan da za a ci gaba da yi kamar yadda shi ma tsawafin ba a bar irin wannan sassafan ba ko haka, haka.
sassaka
Kenan dai wallahu haka da a'lam.
baka Allahu abin da ya shafi kiran sallah Mhm.
mu doki wa'angana azhur da la'asar da kuma maghriba da isha.
su suna nuna cewa ya kamata mutum ya shirya lokacin sallah ya shigo shi ko kiran sallah na farko na ah, sallar asuba da na farko na sallar eh, juma'a mun ce ana son a nuna mutum lokacin sallah ya matso eh, amma ba dabe ki da shi ba To yanzu aka rama kallon misali mutum ne wanda zai yi sallah azur bai samu yin ba sai dab da kusan sallar la'asar ya shigo za su yi su da yawa ne suna yi su yi kiran sallah eto wannan lokacin ja a riga an yi mata kiran sallar ta amma in suna a cikin daji Eh.
ko wani masallaci wanda yake a daji irin masallacin hanya ba laifi su kiran sallah Eh.
domin akwai wanda a kusa da su zai shigo amma a cikin gari wannan zai kawo ruɗu eh kuma zaka ji an ce to fa an samu wani sabo- sabuwar ta mazhaba ta bullo Sabuwar addini.
wallahu alam
to sai kuma abin da ya sha shi kuma iqama Mhm.
ana yin ta cikin nafila to eh, babu wani nasi da ni iya bincike na wanda ni sani wanda ita ikama za a yi mata eh, eh, ita nafila za a yi mata kiran sallah Mm.
ina fata mutum ko a yi mata ikama Mm.
da an zo kabbara ake yi Eh, sai a yi sallah to sai kuma hukuncinta a cikin ita sallah ta farilla Mat- hukuncin ta suna ganin kamar matsayin sunna ce muakkada domin wani ne ganin yake in ba a yi ikama ba kamar babu sallah Mm.
an gane ko amma wadansu suna kiranta ba sharati bane na wajibci Mm.
an gane ko matsayin sunna muakkada take domin idan mutum yayi sallah bai yi iqama ba Mm.
iqama ba ta cikin sallah balle ta bata sallah ba sujada bace ko karatun fatiha Mm.
ina fata an fahimce ni kenan ba ta daga cikin farillan sallah babu wani littafi na fiqh wanda zaka ji an ce maka wa- wal azanu da kiran sallah farlun farilla ne ko wal iqamatu da iqama farlun farilla ce Mm.
ina fata an fahimce Haka, haka, ni haka.
yawa sai dai tana matsayin sunna muakkada kuma ba wajibi bane wanda ya kiran sallah shi ne zai yi iqama dan wasu suna kafa hujja da wani hadisi man azana yuqimu malamai sun ce wannan hadisi bai inganta ba wallahu a'lam yawwa akan wani idan muka koma wajen kiran sallah na'am shin wane ne kamata ya kiran sallah mun faɗa mutum ya zamanto na farko amintacce wanda kuma yana da lokacin da duk lokacin sallah ta kusanto zai iya yi kuma ba dole ba sai wanda ya ƙara aikin gwamnati eh, a'a ko mai shago kusan masallaci ana iya ɗaukar in al'umma musulmi masallaci ne wanda yake babba ko masallaci ne dai wanda ana da waɗanda za su kula da shi a samu wanda duk lokaci zai kira mutane zuwa ga sallah ba laifi bane a keɓe masa biya eh, kamar yadda masallacin makka yanzu yana da masu kiran sallah masallacin madina ba biyan su ake iya yi ba Allah shi zai iya biyan su amma kuma eh, zai zamanto mu abin da zai rike su ne su kula da iyalansu don su kula da aiki na al'umma kuma dan mutum ya kara aikin gwamnati ko kuma ya yi retret eh, ka a ce a'a duniya ta kare da shi a'a idan ya zo yana kiran sallah abu ne mai kyau abin da ake bukata gare shi ya je ya koya eh, kaga sai ya yi tsufa mai kyau to akan sallah gashi na ana ta kiran sallah cikin gari sai mu ya koya eh bukata akai a koya don addini ne addini kuma ba a yi da ka wani na cewa fa yana ji kullun kullun ana yi.
eh wannan ba hujja bace domin bai iya gane yayi kuskure ko yayi daidai sai ya je wajen malami Mm.
ba yin ba a gane shin wuri kaza na yi daidai ko na yi kuskure dole sai ka je wanda ya iya to kai ma na kana ga ana iya kuskure cikin kiran sallah ana iya yin kuskure kin sallah don ilimi ne eh shi yasa kuma shi Bilal koya mishi akai zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Eh, kafin mu zo kai yadda ake kiran sallah a karbar kalla kiran sallah malam kun yi zancen cewa cikin mafarki aka gane shi na'am Eh, mu dan fita maudu'i kadan ana iya ba mu fita cikin mawdu'i ba to ana iya dan a- a a shar'anta abu eh kwarai da gaske wannan musamman ma yana da alaka da yan qur'aniyun da suke suka kiran sallah suke cewa wai cikin mafarki aka ce an gani eh su sun manta da cewa mafarkin da annabawa suka yi ko suka tabbatar to gaskiya ne mm, annabi ibrahima ya ga zai yanka ɗansa mm, ya ce ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara Mm.
ya kai dan dana naga ina yanka ka a cikin mafarki Mm.
amma kai ka dubi mi zaka duba sai ce ya abatif almatu umar ya kai baba mm, if alka aikata matu umar abinda aka umurce kaga ma matsayin umurni yake a alqur'anance eh, shi yasa ma Allah ce falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya haka annabi ibrahim bayan ya kwantar da shi zai yanka shi Allah ya ce a'a buka kira shi Eh, ku- kai tsaye ko ko aka turo mala'ika ya magana da shi duk dai kira ne na Allah Haka.
an gane ko qad saddaqta ru'ya ka gaskatar da mafarki kaga wannan ya nuna mafarkin annabawa ko abin da suka tabbatar gaskiya ne gaskiya ne wanda yake kore abin da annabi ya tabbatar a cikin mafarki ya kore mafarkin annabi ibrahim ya kore mafarkin fassarar da annabi yusuf ya yi kaga kuma wannan hatsari ne mai girma Allah ya muna tsari haka Eh, to aka rama kallahu ya kamata mu shi kiran sallah To, kafin mu je kiran sallah akwai ɗansu masail da nake son in dan yi ishara zuwa gare su saboda lokacin namu ba yawa ne yake da shi ba. Eh, eh, mas'ala ta farko da nake son na kawo shine cewa kiran sallah idan mai kiran sallah zai yi kiran sallah hadisi ya zo na Abu Sa'id al-Khudri a cikin Sahih al-Bukhari cewa ka faɗi irin abin da yake faɗa.
mm, a gani idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulu almu'azzin idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa mm, kina in mai kiran sallah ce Allahu akbar Allahu akbar haka zaka ce Allahu akbar Allahu akbar mm, ashhadu an la ilaha illallah ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah duk da yake shi Sheikh Nasiruddin Albani yana ganin cewa zaka ce wa ana ashhadu anna muhammadar rasulullah saboda wani lafazi ya zo amma riwaya ta Muslim ta Sayyidina Umar ibn al-Khattab kawai ashhadu an la ilaha illallah ta zo da ashhadu an la ilaha illallah kina abin da nan zamu ce anan kana da dama guda biyu ko ka ce wa ana din tunda ta zo a wata riwaya ingantatta ko kuma ka ce ashhadu kin kamar yadda riwaya ta Muslim ta zo mm, ina fata an fahimci ni har zuwa karshe in ya ce hayya ala salati hayya ala falah in mun kalli wanga hadisi na Abu Sa'id al-Khudri zaka ce hayya ar-salat hayya al-falah idan mun kalli riwaya ta sayyidina Umar sai da to ta ce zaka ce la haula wala quwwata illa billah sai da to ta fassara cewa ka faɗi irin abin da yake faɗa amma banda wurin hayya ala salati hayya ala fala dan hadisi riwaya ta sayyidina Umar ta ce an ce la haula wala quwwata illa billah duk da yake wadan sun dauki ijmalin ba su dauki wagaba da tayi taqidi tayi tafsiri kuma zance mafi inganci za a ce la haula wala quwwata illa billah saboda wannan riwaya ta fassara cewa banda wannan wuri ina fata an fahimci ni in an zo kuma wajen as-salatu khairun minan nawm nan ma zaka ce as-salatu khairun minan nawm haka zaka faɗa to wajen kuma iqama shi ma zaka faɗi irin abin da yake faɗa don ba ita iqama ita kanta wani nau'i ne na sanar da abin nan hadisi ya zo na Abdullah ibn Mughaffal a cikin sahihul Bukhari baina kulli adhanaini sala tsakanin kone kiran sallah biyu akwai sallah na ana nufin kiran sallah da iqama ba wai kiran sallah biyu ba kinan tsakanin kiran sallah da iqama akwai akwai wato abin nan sallah kinan raka'a guda biyu da ake yi ina fata an fahimce ni amma sai hadisi ya zo ya maimaita shi bai na kulli azanaini sala so dai so bi so uku amma a karshe ce liman sha'a ga wanda ya so sai zaman to matsayin mustahabbi suke ina fata ana fahimta ta to kaga wannan wajen iqama muna samun matsala in an ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka an ce Allahu akbar kabiran ashhadu an la ilaha illallah sai mutane su ce wahdahu la sharika la ashhadu anna muhammadar rasulullah su ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhali wannan hadisi ya ce irin abin da ya faɗa shi zaka faɗa in ya ce kad qamati salat kad qamati sala kace kad qamati salat kad qamati sala hayya as-salat hayya al-falah kace la hawla wala quwwata illa billah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah wani zai ce to ai hadisi ya zo cewa in an faɗi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati ake mishi sai mu ce a wanga hadisi ya ce ka faɗi irin abin da yake faɗa kinan yayi takhsisin wancan hadisi ba shi ke nuna an saba ma wancan hadisin ba ina fata an fahimci da wani in baka in kace mai ba a cewa awon gauri sallallahu alaihi wasallam sai ce ji dan Allah wani sabon addini ko wani abin nan a'a shi cewa an kai ka faɗi irin abin da yake faɗa bai faɗi wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallam din ba ina fata an fahimci ni domin mas'aloli ne waɗanda muna da hatsari wajen fahimtar su ga waɗanda ba su san nasu shi ba wallahu ta'ala a'lam haka ne kalla tun da mu shigo wannan babin misali kai ne kana jin kiran sallah masallacin ne mabambanta kuma lokaci guda suna yi wanne za sai ka zaɓi guda wanda ka fi ji domin akwai wanda zaka iya samun kai aiki da guda ina fata an fahimci ni in an kare sai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin an kare ce sun sallu alayya sannan kai mini salati ba wai ka ce kai addu'a ba in kai shi sannan kai addu'a an gane ko Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa asu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad wa ad-darajatu ar-rafi'a wannan bai zo ba a cikin nassi duk da yake suna kara shi riwaya ce wanda take shazza kenan masallacin da ka kuyi shi zaka yi eh wanda shi ya kamata kai aiki da shi cikin tele ga abin ya kawo wuri cikin tele da rediyo idan direct ne kana iya ka bi su idan ba direct bane ba za ka bi su ba don shi wanda direct ne yayi niyyar kiran sallah yake yi to amma in ba cikin gidan rediyo ne shi ba tare da niyya ba shi mai kiran sallah ma tana yawa na lahira ya mutu ko ko tana cewa shi na yawa yana cewa yana kwana babu niyyar kiran sallah gare shi to dan haka nan ba a cewa zaka maimaita abin da dai malamai suka ce kenan wallahu alam to aka sallatai bayan kuma an kare kiran sallah kamar yadda kuka ce da an yi salati aka yi wannan addu'a na'am sai ayi to akwai wata mas'ala wadda tana da muhimmanci shine shin wani lokaci ne ake yin as-salatu khairun minan nawm za mu ga wasu sun yi shi kiran sallan farko wasu kuma sun yi shi kiran sallah na biyu ko ba haka ba wadda mas'ala ce wadda za ga tana kawo rudu duk da yake abinda muke so ga mutane ba gardama za a yi ba a fada ku da baku karanta addini ba ku je ku nemi malamai kuma masu karɓar sunan malamai waɗanda an yarda mallamta su sai su muku bayani amma za ka ga fada a yi shekara ɗaya biyu uku ana gardama kan abu babu hujja babu wanda ya san komai amma kowa yana cewa na shi ne daidai ko ku kasa ina fata an fahimci ni bai je tambayi malaman da za su iya buɗe littafi ko suka san littattafai suka san mazhabobi da hadisai da dalilai su yi masa bayani kaga wannan kuskure ne ko ko a jira sai da Allah ya kawo wani malami zai biya sai a ce wait wait wait wait malam da Allah zo ka raba mu da gardama wai su ba su iya zuwa su tashi su tambaya sai dai a tare mallan akan hanya a mai tambaya in mutuwa zai yi da wannan tambaya sai dai ya mutu da ita kaga wannan akwai hatsari kiran mutum bai kula da addininsa ba malami mai ilimi wanda an shaida da iliminsa waya za a iya gane malami na da ilimi malamai su yarda ko ɗaliban ilimi da iliminsa domin malami shi ya san malami na biyu ya zamanto akwai alamun tsoron Allah tare da shi tsoron Allah cikin zuciya yake amma a gane yana kwatanta gaskiya cikin al'umma tunda malami ba ma'asumi bane yana yin kuskure ba sai ko kuma fahimci wannan to bayan wannan kuma dalilai waɗansu sun ce kiran sallar farko nan ne za a yi as-salatu khairu minan nawm waɗansu sun ce kiran sallah na biyu to menene dalili sai a jero a bijiro daga cikin dalilansu waɗanda suka ce kiran sallar farko ne da waɗanda suka ce kiran sallah na biyu ne dukkansu dalilansu guda ne amma wajen fassarar ne aka sami matsala eh
idan muka duba eh, wato hadisi na aba mahzura an gane ko wanda ya, ya kasance yana kiran sallah ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Dawud da Imam Nasa'i sun fitar da wannan hadisi yake cewa kuntu u'adhdhin li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina yin kiran sallah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko to tunda yana yin kiran sallan nan sannan kuma wa kuntu aqulu na kasance ina faɗa ba da azanil fajr al-awwal bayan kiran sallah al-awwal na farko mm, hayya ala sala sai in ce as-salatu khairu minan nawm as-salatu khairu minan nawm to al-awwal kinnan na farko wanne ake nufi sai sun kace kiran sallar da ake yi kafin alfijiri ya keto mm, wani sun kace a'a al-awwalu nan bayan alfijiri ya keto don wancan ba na sallah bane eh, kenan ba nata bane balle a ce mai al-awwal mm, waɗansu sun kalli lokaci ake nufi kenan wancan shi an na farko waɗansu sun kalli a'a lokacin sallar bai shigo ba balle ma a kira shi al'awwal haka haka haka kenan an kira shi al'awwal saboda iqama ita ma ana kiranta azan wani lokaci domin cikin hadisi na Abdullah ibn Mughaffal da yazo cikin Sahih- sahihul Bukhari baina kulli azanaini sala kenan azanaini kiran sallah guda biyu kenan al'awwal wanda za a yi kafin a yi iqama Mm.
kaga hujjar su ta farko kenan kaga an samu sabanin fassara ne idan muka duba kuma akwai hadisi na Abdullah ibn Umar an gane ko wanda eh, Imam Tahawi ya fitar da shi kuma Sheikh Nasiruddin Albani ya hassana wannan hadisin Ibn Umar yake cewa wato kana al-azanul awwal an gane ko ba'da al-falahi kina azanul awwal ki- ba- bayan kiran sallah na farko bayan an ce al-falah ana cewa hayya ala al-falah ana cewa as-salatu khairu minan nawm as-salatu khairu minan nawm Mm.
to shin wannan eh, al-awwal kin shi ma shin yana nufin na farko lokaci koko na farko bayan lokaci ya shigo kaga nan ma an samu sabani Haka, haka.
amma malamai suke cewa akwai hadisi na ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wanda sun fi ya fi fitowa da dalilin karar abin da ake nufi kamar wajen rinjayar da fa- wata fassara akan wata fassara suna cewa eh, Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tace wato kana yanamu awwalal layl an gane ko ya kasance shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yin bacci farkon dare wa yuhyi akhirahu kuma yana rayar da ƙarshen sa thumma yanamu sannan yayi bacci Mm, thumma idza kanat lahu haja fi ila ahlihi qada hajatahu in yana da bukata zuwa ga iyalinsa zai biya bukatarsa Mm.
thumma yanamu sannan yayi bacci Mm.
ina fata an fahimce ni to idan yayi baccin nan fa idza kana nidaul awwal idan lokacin kiran sallah yayi na farko kaga har yanzu akwai matsala tace wasaba asalin wasaba shine ya tuma amma na nufin ya zabura ko ya tashi daga bacci da gaugawa ina fata an fahimce ni to eh, eh, sai tace eh, wasaba zai zabura to idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa in kana junuban in yana da janaba to zai yayi wanka mm, idan kuma bai da janaba ta ce tawadda a wudu ar-rajul lis-sala zai yi irin yadda mutum yake arwalla can wancan eh, idan yana da janaba fa afada alaihi alma sai ya fa in kana junuban fa afada alaihi alma in yana da janaba sai ya zubar da ruwa a jikinsa wanda ya nuna cewa ashe idan mutum yayi wankan janaba ba sai yayi alwalla ba don bata ce yana arwalla ba kaga wanda ya nuna cewa idan mutum yayi wanka da niyyar yi wankan nan zai yi sallah da shi to shikenan babu matsala ba sai ya arwalla ba domin duk gaban da ake wankewa cikin arwalla ana wanke su a cikin mi a- a- a- cikin wanka kenan kaga babu wani bambanci bal ma na wanka sun karu kuma idan ya zamanto wankan janaba idan mutum ya yi shi ko bai yi alwalla ba tunda ana yin alwalla ne cikin wankan janaba kafin a yi wankan ba bayan an yi wanka ba duk da yake mai kawaidi ya ce in ya ga dama farkon wanka ya yi alwalla ko bayan shi to bayan nan babu nasi wanda ya inganta kafin ya yi wanka ne yake yin wannan alwalla din kuma ba a cewa a'a to ai ya kamata a ce sai ya yi wanka sannan ya yi alwalla shi manzo sallallahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin ba da hankali ne za mu aiki ba na'am Ah, ina fata an fahimci ni to kaga zai yi idan yayi wanka idan kuma bai ba sai yayi wanka ba bai da janaba eh, zai yi tawadda a wudu a rajul lis-sala thumma salla rak'ataini sannan yayi salla raka'a biyu mm, imamu nawawi da yazo cikin sharh eh, muslim don yana da sharhi da muslim sai ya ce abinda ake nufi da su raka'ataini al-fajr raka'ataini al-fajr su ko raka'ataini al-fajr ana yin su a wani lokaci bayan alfihi yake bayan alfijiri ya keto kuma bayan an yi kiran sallah na mi na sallah asuba wanda za a yin sallah ba wancan na farko din ba to kaga wannan ya nuna cewa kina al'awwal kinna abin da ake nufi shine wato kiran sallah wanda za a yin sallah kin al'awwal na sallah sannan a yi kama ba al'awwalu ba na lokaci eh, to haka dai zaka ga malamai dai sun rinjayar da wannan duk da yake akwai malaman da suka tafi cewa kiran sallar farko ne ake as-salatu khairun minan nawm to wannan bayani ne yana da muhimmanci dole eh, a gabatar da shi ga yan uwa haka sai abin da ya shafi addu'a da ake lokacin da aka yi kira sallah kamar da nake so ana gabatar da ita ne kafin a yi nafila ko kuma a fara yin nafila sannan a yi addu'a a addu'a idan aka ƙara kiran sallah zaka yi addu'a ina fata an fahimce ni tunda mun ce da kayi salati sai ka ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma ka ci gaba da har zuwa ƙarshe ban sani ba ko wace addu'a kake nufi akwai kuma addu'ar da ake yi tsakanin iqama da ke- da ta da sallah Eh, wadda eh manzo wannan Allah ya ce ba a mai da wannan yawwa shi kuma wannan daban take ai ba ta bayan kiran sallah Eh.
bace ina fata an fahimce ni Eh, eh ita wannan tsakanin iqama ne da wato eh, abin nan in an tada iqama ne zuwa sallah mm.
ina fata an fahimce ni sannan kuma aka raba kalla abin da ya shafi shi tsakanin kiran sallah da iqama kama kai tsaye da an yi A'a sai an sanya lokaci kamar gwargwadon minti goma sha biyar saboda dama in an kira sallah mutane su shirya ne su yi alwala su mai bukatar dahara shi dahara sannan a yi kiran sallah in ba masallatin da babu ladan ba ko ko ladan wani lokaci shi buga duk lokacin da ya ga dama wannan kuma matsalolin da muke fama da su saboda babu mai kula da ladan eh, na fata an fahimce ni amma da ya zama to da an yi kiran sallah a tada sallah zaka iske da yawan mutane ma ko tsahara ba su yi ba balle su yi alwala balle kuma kamar su babu zo su hikima ta babu kiran sallah.
hikima hikima to da aran ma wace kula da ladan din shi ma kundun bala ta shiga shina aikin Allah Eh, ko ba haka ba Eh, haka ne.
A haka dai muna fatan a kiyaye in dai zai yiwa Daga- daga karbar kalla ko za mu iya sanin shi kiran sallah me ya kumsa da harshen Hausa to Allahu akbar Allah shine mai girma ko kuma Allahu akbar Allah shine mafi girma amma dai zamu fassara shi da Allah shine mai girma domin babu wanda girman shi yake da- da irin ir- girman iri irin wato ba a cewa wani na da girma Allah na da girma na Allah ya fi nashi Mm.
domin shi irin girma na Allah babu irin shi to na akbar fassarar ta a zahiri shine mafi girma amma ana nufin Allah shine mai girma Mm.
an gane ko waɗansu malamai sun ce a'a a kaddarta wani na da girma a duniya mai mulki ko mai kuɗi ko eh, abin nan to amma Allah shine mafi girma ina fata domin wannan ismu tafdil shin za a yi tarayya ko kuma za a yi tarayya ba ko cikin qur'ani akwai sabani Mm.
kaga a cikin suratu hud eh, annabi lut ya ce eh, abin nan haula ibanati hunna atharu lakum waɗannan su ne ƴaƴana hunna su atharu kaga baka cewa su ne mafi tsarki Mm.
domin in su ne mafi tsarki kenan mazan su ne masu tsarki alhali ko luwaɗi babu tsarki cikin Haka, haka.
shi kenan nan hunna atharu lakum ai hunna tahiratu lakum su ne masu tsarki gare ku sai wasu sun ka fassara shi to kenan Allahu akbar Allah shine mai girma ko kuma Allahu akbar Allah shine mafi girma ko da mun kaddarta waɗansu halittu suna da girma to amma girman su ba irin na Allah subhanahu wata'ala bane Allahu akbar Allah shine mai girma ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abin bauta da gaskiya wanda ya cancanta a bauta masa akan cancanta sai Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne hayya ala sala ku zo zuwa ga sallah ya ku mutane hayya ala falah ku zo zuwa ga tsira sannan Allahu akbar Allahu akbar Allah shine mai girma Allah shine mai girma ko Allah shine mafi girma Allah shine mafi girma la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah subhanahu wataala ita ko iqama Allahu akbar Allahu akbar mun fassara shi Allah shine mai girma Allah shine mafi girma ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abin bauta da gaskiya wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah akan cancanta ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ne wato hayya ala salah ku zo zuwa ga sallah hayya ala falah ku zo zuwa ga tsira qad qamatis salatu qad qamatis salah haqiqa sallah ta tsayu haqiqa sallah ta tsayu Allahu akbar Allahu akbar Allah shine mai girma ko Allah shine mafi girma la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala na'am Eh, Allah ya saka da alkhairi ya karama kalla sai Na'am.
kuma abin da ya shafi eh, su da yawa zaka ji wasu lokacin da suka zo wajen iqama suna cewa qarqamatu salatu To yanzu sai mu shiga cikin kaifiya kenan. Bari mu je yadda ake yin su da kurakuran da muke da su ta nan sai mu fitar da kurakuran.
mu fara da kiran sallah Eh yanzu sai mu fara da kiran sallah. Allahu akbar Allahu akbar. Na farko inda muskila take wajen kiran sunan Allah Allahu.
Mm.
Akwai masu cewa Allahu Allahu a'a Allahu Mm, ba Allahu ba.
mm, Na biyu Allahu wasu sai su ce Allahu mm, da haka rama da ha karami. To an ce Allahu shine Allah, Allahu shine mai nacewa.
Mm, to kaga ba- Allah ba a ce mai mai naci mm, ko ba haka ba mm, Allahu akbar nan ma akwai matsala wasu suna cewa Allahu sun ce Allahu to Allahu shine wanda ya lulluba kaga ba a ce Allah ya lulluba tunda Allah bai jin sanyi ko zahi Mm.
ko ba haka ba balle a ce Allah na rabar gonda zai lubiya shi Haka haka.
Allahu Allahu akbar akbar din nan kuma su cewa akbar kuskure na su yi makafin fatha wasu ce Allahu akbar su yi makafin kasra kuskure na wasu yi mata dhamma su ce Allahu akbar wannan shi ma kuskure ne sai dai Allahu akbar bar nan ma barkin nan mun faɗa ba a mai da tsinin harshe ya dangane da ha- rufin baki na sama domin iska zai yi wasa da shi ya ce Allahu akbar Mm.
To, Allahu akbar, Allahu akbar. Kuma ak alhamza ce ba a ce Allahu yakibar, yakibar ba ya bane.
Mm.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Haka haka ko tarwayo da take akbar.
Akbar babu shi duka, akbar din ne. Domin ka ce akbar kamar ka ce Allah wato ganguna ne na kiɗi wanda shi ma ko Allahu akabar shi ma wannan duka ce Allah shi ne jam'i ne na kabra. Ka ce Allah ya koma ganga. Wal iyadu billah. ashhadu an la ilaha illallah akwai masu cewa ashadu musamman mun kawo cikin harufa eh, wajen eh, yan uwanmu fulani da kuma eh, zabarmawa babu shinun sai a ce ashadu an la ilaha a'a ashhadu ake cewa Mm.
ashhadu an la ilaha illallah ba a ce ashhadu an la ilaha lalle nan nunun ce Mm.
amma nunun in ta haɗu da lamun sai ta koma lamun an la ilaha shi ake kira wato idgham bi ghairi gunna amma wanda zaka ce ashhadu an la ilaha ba an ba ake karanta shi duk da yake nunun ce an la ilaha Mm.
sannan ba a cewa an la ilaha ba hwa bane an la ilaha sai a ce illallah ba a ce ilallah Mm.
da wani zai ce ila Allah ba ila bane Mm.
to illallah kuma a ce illallah a maida shi ha karami sai a ce illallah ha babba wanda yana kasan makoshi shi ko illallah yana tsakiyar makoshi kaga kuskure na a ce sai dai a ce ashhadu an la ilaha illallah Akwai wata ruwaya malami to anna la ilaha.
eh babu Allah ilaha Mm.
babu shi kawai ai duk abin da muka ce ba a cewa kenan babu shi Eh, Wato eh, tana yiwa ko kamance da ruwaya ne.
to ban sani ba wallahu ta'ala a'lam in ba in akwai bi tausayi mutum ya kawo muna tun da ilimi yana da yawa Anna la ilaha.
ban santa ba Mm.
iya bincike na Eh, Allah ilaha. gaba.
eh dole haka za a faɗi shi Mm.
wallahu a'lam Mhm.
ashhadu anna muhammadar rasulullah Mm.
ashhadu nan ma ba a ce ashhadu Mm.
anna muhammadar rasulullah ba a ce muhammadan nan ma domin tanwini ne ra'un ta zo idgham bi ghairi gunna ashhadu anna muhammadar rasulullah rasulullah ba a ce rasulallah ko rasulillah rasulillah kuskure ne rasulullah shine daidai domin anna ismikin ta yana zamantowa mansub khabarkin ta zamanto mazmum na fata an fahimce ni inna da kuma akhawatuha cikin ilimin nahau amma Sheikh Ibn Uthaymeen shi ya tafi cewa ana iya cewa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah domin wani ya wasu ya wato wasu larabawa su anna da ismikinta da khabarkinta duka fatha suke musu shi ya tafi akan wannan duk da yake kamar ba shine mafi zama mashhuri ba ina fata an fahimci ni ta fuskar larabci yayi istinbatin wannan mas'ala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah kun ba a cewa Rasulullah a mai da shaha'un hayya ala sala ba a cewa hayya da ha babba sai da ce hayya duk da yake hayya ala sala ku zo zuwa ga sallah amma na'am Akarwaka Allahu yana nuna mana lokaci yayi amma ba ta yi akarwaka Allahu a gurguje.
to a gurguje eh, sai su yi hakuri mu dan kare ba a cewa ah, wato hayya ba a cewa hayya domin hayya ku tashi hayya kuma ku zo hayya ala sala ku zo zuwa ga sallah ba a cewa hayya ala sala sala da sinu ku zo zuwa ga kwando ko ku zo zuwa ga ibakewa ko siyastar a shakata hayya ala sala hayya ala falah eh, as-salatu khairun minan nawm ba a cewa as-salatu khairun wajen eh, yan- eh, zabarmawa yan uwaye mu zabarmawa da hillani a cewa kairun wajen hausa kuma a cewa hairun kuskure na as-salatu khairun minan nawm kuma a cewa minan nawmi duk da yake kasra ce amma sukuni za a yi lokacin da za a tsaya as-salatu khairun minan nawm Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah to da yake lokaci ya matso Malam mu je karka mata sala.
eh, eh, sai mu je wajen iqama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falah qad qamatis salatu domin ta'un tana da sukuni wato sa- sadun kuma tana da sukuni ta farko sai ayi kasara a ce qad qamatis salatu qad qamatis salah ba a cewa qad qamatis salatu qad qamatis salatu idan ba wucewa za a yi ba domin ta'un mai sukuni ta'un wanda suke mai kama ta'ul marbuta idan za a tsaya kan ha'un take komawa sai a ce qad qamatis salatu tunda wucewa za a ce sai a ce qad qamatis salah ko a ce qad qamatis salah قد قامت الصلاة Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah to sai mu dan bada misali yadda ake karanta su a gurguje kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi Allahu din nan bai dace a jashi ba ce Allahu akbar saboda muddu tabi'i ne ashhadu an la ilaha illallah ana iya cewa ashhadu an la ilaha ba sai an ja shi ba ko kuma ana iya jan shi a ce ashhadu an la ilaha illallah saboda can la din nan maddul ja'izul munfasil ne ashhadu anna muhammadar rasulullah na Allahu inna za a yi jin shi shidda saboda maddu aridu lissukun ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كوكو لا إله إلا الله ba tare da an ja laɗin nan ba sai kuma iqama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala as-salati hayya ala al-falah قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة كما أنا إتوا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ko a ce la ilaha illallah ba tare da an ja la din nan ba nan yana da fuska guda biyu to wannan a gurguje haka za mu gintse to saboda abin da ya shafi lokaci to da haka dai wannan mun dan bada misalai malam mutane su koma cikin littattafai da kuma wajen malamai su koya abubuwan suna da yawa ma an ka faɗa an dai faɗi abin da lokaci ya bayar muna fatan Allah ya mana jagora Amin, Allah amin.
kuma ya amfanar da mu da wannan karatu amin insha Allah yan uwa kada ku shagala kuna tare da shiri wanda zai zo muku dukkan ah, tsawon wata guda insha Allah daidai karfe biyar saura minti goma a wannan gidan rediyo al'umma tare da Sheikh ah, Abdul Malik almajirin malamai Ah, insha Allah a nan za mu zuwa tsaya.
karfe bakwai Eh, zuwa karfe bakwai kenan kenan daga awa biyar biyu saura da- goma zuwa shida saura goma za a dakanta a huta minti goma daga shida a ɗauka zuwa bakwai in Allah ya ba mu iko insha Allah haka dai za a ci gaba da yi muna fatan wanda suka ɗauki filin eh, nauyin wannan shiri Allah ya saka musu da ta alkhairi.
kowace fuska Amin, amin.
da wannan Allah karatun kuma gaba ya ɗaya yi musu jagora sosai.
amin da mu da su duka A madadin ni Mustapha Bashir da ni gabatarwa Mm.
tare da Sheikh Malam Abdulmalik Almajirin da kuma Mallam Mai.
Malam Mai Injin muke muku barka da wannan lokaci muke muku cewa ku ci gaba da kasancewa tare da Radio Al'umma a cikin shirye-shiryen shi da yake gabatarwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh